إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran yau muna talata 23 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 437 wanda ya dace da biyu ga wata na biyu shekara ta 2016 yau insha Allah za mu yi darasi na 52 a cikin wannan littafi mai suna alwajiz fi fiƙi sunnatuwar kitab al-aziz a darasinmu na ƙarshe masa'ala ta ƙarshe da muka yi magana a kanta sauƙaƙawa ko gajarta tsawaita sallah da aka wa liman umarnin rage tsawon sallah ko kai ja ta yawa duk da a kahin muhara karatun akwai tambayoyi wanda 'yan uwa masu mu na waje suka yi ta magana a kan shi ko magana a tambayoyi kan masa'alar ganin abin da ya shahara na masa'alar shahwa a kan soseti ko shahwa a kan hufi akwai masa'aloli ko saɓani na magabata ganin an samu balle malikiya wanda ana ita ce ta shahara sun yi inkarin shawa akan jawarab sai inda magana hata a sama ko a ƙasa na duk da cewa an kai tushe amma gaba da imam malik gaba ya hana duk da cikin almajiran shi ibn qasim ya rinjayar da magana harko ta imam malik ta inda hata ƙasa ko sama a shawa kun ba haka ba a shawa yan uwa haka suka tambaya dalilai ma babu nasi kaza kaza gaskiyar magana akwai na ga wannan jamal dun kasimi ya yi littayi a kan masa'ala kurin almasu alar jarabin wannan bawan allah na ga da mutuwa ma kai shekara 105 haka ya littayi na masa'alar shawa a kan wannan safa guda biyu wanda ahmad shakir rahimahullah ahmad shakir ya yi muƙaddama kan wannan littayi na almasu alar jarabin wanda dai ya ka bayanai ya san aƙidan mutane ko saɓanin maza ba rayuka da suke saɓanin ko suka akan shawa akan safa amur shakir ya yi muƙaddamar da yake yake kawo cewa duk da shi mai asalin littayin muhammadu bin jamaluddin na ƙasa yana ga muhammadu yana ga shi asali ya yi littayin shi ya dogara kan shawa akan hufi guda biyu kai akan hufi kan jawarab mace safa kan wasu hadisai guda uku hadisin sauban da hadisin mugazi bin shu'ba ba da mugira akwai na abu musul ash'ari hadisai uku ne shi malamin ya kawo hujja kan shawa akan jawrab bakin bayan littayin akan wannan ne ta kai da kawo da maganin malamai kan littayin shi amur shakir ke cewa hamma da ƙarin ruwaya tabbatatta ta ɗaya cikin sahabbai daga anas bin malik anas bin malik ma ya zo da ruwaya irin wannan magana kenan yana da hadisai wajen guda hudu wanda hadisai marfu'ai kuma ya kawo maganganun sahabbai wajen sahabi wajen goma sha hudu sha hudu wanda kowanne ya tabbatar ko ya yi shafa a kan safa za mu ce ko hufi kai ba hufi ba hufi ba matsala da yawa kan safa yan wa kalmar aljawarab kamar da yake cikin littafin na amsa aljarabai ya kama ganin hatta irin anas bin malik wanda yace wannan balarabe ne kuma dan asali kahin larabci har gurbata da shiga cikin wanda suke ba laraba ba yayi magana kan wannan bayyana da hukunci guda da jawrab da khuffi haka ya kama ganganun cewa a koma a luga ma malaman luga ba sa magana kawo jawrab wani fata ƙasa fata sama duk wata wani abu ne na fahimta wanda ya saba ma zahirin nasin yace gaskiyar magana dai bayan manganu bayan tabbatar da irin wannan ruwayoyi na shafa akan jawrab mu ce safa za mu ce ya ce a can dama sun fassara ta mai jawrab yusuna min min kattan wa min qutl dama abin ana yin shi da rama ko da abdiga to dan haka duk abin da za a riye kawa a zaman riye kawa maganin gumi ko na ba sa ta kurin iya dokan kalmar aljawrab bambanta wani fata ƙasa fata ce wani abu ne fahimta ce ko ra'ayi na wasu magabata ne amma ya kawo hujjoji na magabatan malika da mamalika ba wanda a lugakin ma suka tabbatar cewa aljawaram ba wani maganar bambantawa na fata ba fata ba ta duk wannan wata fahimta ce ta saba ma zahirin nasin da maganar maganar magabata ya ka sai maganar sai imamu nawawi sauran sai da mazahib a takaice da yan uwa haika maganar babu cikin abu dawud cikin turmizi cikin ibn maja wanda wani malaman babu da suka yi babu masa alal jarabin babu masa alal jarabin suka yi babu na shahawa kan jawar guda biyu kuma ruwawi ya kawo inda ruwan suka zo kuma ya kawo madogara har ma irin mai da raddi da wasu malamai ke yi kan hadisan ahmad shakir rahimahullah ya kawo hujjoji na hanyoyin hadisi a ilmince na tabbatar da wa'annan ruwayoyi wanda suka kawo shawa akan safa naka yan uwa kakka damu da mai gaba a yi shahawa a kan safa mace soseti ya tabbata a sunna mahdisai marfu'ai da makufai mana annabi ya yi aikace ya hudi ko aikatawa haka sahabbai wajen goma sha hudu kuma hadisi marfi guda hudu tabbata kan wani magana kenan kuwa wannan koda wani ya ce maka ba a yi aiki ne ke da ra'ayin wani malami allah gafarta masa gaba daya sai magana da aka yi ta masa'alar masa'alar da aka yi magana sallah bayan jiran sallah bayan sallah na magana mutum iya cikin sallah iya samun addu'a ta mala'iku la magafiru wa la marhamu wannan addu'a to washi magana ina zike na mutum zai zamana misali bayan asuba zuwa azhar ko bayan azhar zuwa al'asar wani tsawon lokacin eh shi magana kullum ta akai wanda ya sallah yake jiran sallah wata ruwaya duk wanda ya zama na iya jiran sallah ruwa musulun duk inda ya zama jiran sallah kake a zaman ka kana cikin sallah duk da magariba ita ce lokaci wanda ya samun dan gajere ba mai tsawo da yawa ba kuma na wanda ba wani kai da kawowa ba wani aiki ba wani kasuwa lokacin na faraga ne shi yasa aka yi da muhimmanci ɗan wani misali a yanzu idan ka ɗauki lokacin magarba da isha in kai ɗan kasuwa ne kanti da arihi mahi yawa in ma'aikaci ne in wani aiki daga da mahi yawa lokaci ne wanda yake mutane ba kuma suke ba in ma ka zo karatu ko ka hira za ka dole bai karatun tsakanin magarba da isha to kuma ka hira yake in ba hira ba to me ya fa'ida lokacin to kuma akwai ruwaya wata ibnu majah ya ruwato wanda wata ranar sallallahu alaihi wasallam sai yake ya huto kamar da ruwa ta zo kasar ibn maja bayan magariba sabin iya cewa mai watsewa ya watsi da an watsi an rage dai sai ga annabi sallallahu ya huto iya shisheka da gaugawa iya shisheka da huto da gaugawa ya huto kusa masallaci yake ce hada rabbukum yubahi bikum karfata babu min babu sama yubahi bikum malaika yace haula haula ibadi kad kada salatan yantazirun ukhra au kama qala yace annabi ya huto bayan sallar magarba yake cewa albishirun albishiru albishiru yace sabai albishirun ku albishirun ku hada rabbukum ga ubangijin ku nan kada fataha babu min babu sama ya bude kowa daga cikin kohohin sama Allah ya bude kohohin sama yubahibukum malaikata iya alfakhari iyawa mala'iku kajinku iya gwada mala'iku matsayinku iya ce mala'iku inzuru inzuru ila ibadi al'adau fadilatan intazir al-ukhra ku diyu bayina ga wasu bayina nan sun kare wata farilla suna jiran wata Allah yana kaju iya gwada mala'iku ku kina abu ne na alfa abu ne na mai muhimmanci Allah ke mala'iku kaju ga bayina nan ga wasu bayina nan sun kare wata sallah suna jiran wata Allah kira mala'iku kaju ko ci alfahari kaju da ku irin aikin ku na zaman jiran sallah bayan wata sallah haka ina bane kai magariba ka kai lokaci ta kware na faraga wanda in ma baka yi sallah ba dai ka hira ina ga wannan shine ruwa ta inganta cikin sun ibn majah haka albarin cikin sayya ya kawo shi sayya ina shi kenan wannan shi muhimmanci yan wa lokacin samun zama irin wannan lokaci irin muhimmanci kwarai kenan ina ga sai akwai tambaya ta uku da shi ma wani mutum daga Najeriya ne wata ta masala ta alƙunutu masala ta alƙunutu sai wani ke tambayar da yawa yaya kenan ba ƙunutu da asaba ne gaba ɗaya abinda muka yi bayani kuma bayanin mun yi bayani ne ba abu ne ba wani fiƙihu muka yi magana nassin hadisi ne makaranta na tariq ina ga sa'id ibn tariq ne sa'id ibn tariq ashja'i abin da sahabin wannan dan sahabi ne yake ma sahabi tambaya baban shi ya ce babana kai dai ka salla bayan manzana sallar sallar ka yi bayan abubakar ka yi bayan umar usman ali a wannan wurin za a biya kan akufa ne kusan shekara biyar da kai duk da kai aka yi ya ce wa'irin baba wa'innan da na zano maka a fakanu ya kunutun suna alkunutu ya ce aibu na mudasun abin da bashi amsa ya ce ɗana bida'a ce kina wannan sahabin shi ne ya ambaci wannan alkunuta ta kullum ba sai azaba akan bida'a maka kuma ruwaya da ta zo ta ce kullum ya asaba iya alkunuta ba sai azaba ta asaba ruwaya ba ta da inganci a jama'a malaman hadisi shi kuma yadda da malamin yayi ya za a yi in har annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwa haka yake wa'annan sahabbai suka sani har wannan sahabi mata suna da bid'a ba na malami ba sahabi ba suna da bid'a a kenan abinda ake cewa asuba kullum da muke nan ta yi shuru ta an ce wani huk an kare ko ina dan su ne kin shi ake cewa babu ita tabbata a sunna ba amma idan wani abu ya huskanci al'umma musulmi iya buƙatar ma neman kare haɗa wani sharri da neman al'umma ko neman alkhairi babu laihi ga liman babu laihi ga liman kuma a kowace sallah ba ya asaba ba da shi mutum daga mutumin wajen gabasin Najeriya ne yake cewa su ga wani abin da aka fara na abin boko haram na na abu ake yi kullun ake yi to in ma za a kullun ka a keɓance asuba dukkan sallah ana yi alƙunutu yin ta abin da ake bana na bid'a yin ta ko ta asuba da asaba na al'ada shine ake cewa ba wani sabon kira da bid'a amma wani abu ya taso ko ta sallah ana yi Allah shi da mu yanzu darasinmu na hamsin da biyu a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz za mu tashi bayani kan italatul imam a raka'atul ula italatul imam raka'atul ula nan karshen karatun mu mai magana liman ya sauƙaƙe ya gajarta karatu kai ja sallar dogo sallar ga mamu to nan dan kan mutum ya ɗauka abu ne akan kore ra'ayi ko ka lalata abu nan muka bayani sadin da ya kabata wannan tsakaitawa ko ja zaka aiki da mamunka da lokaci sauran sai kai da kakka yi yanda za a kosa he kawo anan hadisi wanda imam muslim ya roto haka imam an-nasa'i ana bi sa'id qala لقد كانت ثلاث الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتودع ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها وانا صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه yake cewa daga daga salatu tuqam daga kanat salatu zuhr tuqam za a tsaya sallar azhur kenan a tare ikama ta sallar azhur bayan an tare sallah ta azhur fa yadhhabu adh-dhahib ila al-baqi wani mai tahiya zai je baƙi wani san baƙi makwantan madina yau iya nan kusa ko a ci arewacin masallacin madina iya nan zama iya nan jikin masallacin madina ta gaje dan magana arewa da tana fada jikin masallaci mutum kusa yake bai dan ya tafiya kadan haka mutum za shi baki wannan makwantai fa ya kaji hajata waje biya bukata ta dan adam ya yi tsarki su mai tawadda kuma ya yi arwalla bayan ta da kama ya je ya biya bukata ko da wutsari ne ya ya kama ruwa ya zo ya arwalla sun ma ya ati wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atul ula mimma tsulwa zai zo ya samu manzana sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta harku don irin jan tsawaita ta da yake shi mai magana a takaitan kaka ɗauka abu ne na haka ga shi dai shi ne mai magana kuma sallar azor wannan ya safai suke kan hujja tsawaita wata wani rukuni don a samu jan sarciya a na iya hansu sallar salama saboda a samu raka a ta hurku ƙarƙashin wannan malamai ke fasara cewa kenan babu laihi ga liman ya tsawaita ko ruku'i wani abu da tsawaita don ma musu samu wannan raka'al alƙashin wannan ne fahimta ta sabai shi a don sallar bai na tsawaita wannan sallah don a samu raka'a ko ta azo wannan mun san daman da irin abin karatun shi to wannan kenan misali ne kama guda na yanda annabi ke tsawaita raka'a ta farko akan sauran don ma musu samu raka'a ta farko wannan ruwa imam muslim ya roto haka imam nasa'i sai وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته magana ta wajibcin wa biyayya ga liman da haramta rigaye nan ke nan wannan abin da ya kai magana bi shi mu ta ba dole ka bi sai in yayi kai kai sai in kaga yayi kai ka ku tarayya ko ka rigaye shi mai hujja kan haka sai ka ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka imam muslim haka cikin sunan arba kenan sun ka ruwaya abu dawo da tanu muzin sa ibn majah shi da ruwaya ga inda ta wani wuraren an anas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru وإذا سجد فسجدوا وإذا رفع فارفعوا أنس بن مالك رضي الله عنه كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إنما جعل الإمام ليؤتم به أي دائما كرن أن سني الإمام don ku yi koyi da shi aka sa mutum a gaba ya ja ku sallah abin da ya yi za ku yi koyi da shi da haka yake ce fa'iza kabbara fa kabbiru iliman ya kabbara kuma sai ku yi kabbara wa'in za sajada fasjudu in yi sujada sai ku yi sujada ganta ruwaya ta bara abin azim ce ruwa ta imam bukhari ya roto ka musulun iya cewa musta habbai saboda cikakken koyi mutaba'a idan annabi sallallahu alaihi wasallama idan daga tsaye in ya taso daga ruku'i yace idan yana yi sujada yace la yanhani minna ahadun asahu hatta na waqa sajidan ya ce idan annabi ya taso daga rukui ya ce sahabai ba mai sun ya kai ma ko sun ya kai ba mai yi a cikinmu sai mun ga ya faɗi ya kai goshi ƙasa salasalama sai sun ga an kai goshi ƙasa tukon suke zuwa su sun koyo kenan nan gari a yau da mun yiwa mutanen gari ba wani ɗan ma bai galiban ba to za su yi tare da ya Allah ko sai ga yanhu shi ma aka samu wani jinkiri da wasu limamai suke yi sai kaga wallahi wani a gaban ka ya kai goshi liman mai kai ba kenan ka'idar ta mutaba'a balle ɗan sahun gaba kuna kallon liman kuna tsaye ba ruwanku in yi allahu akabar ja zai ba ja ba zai ku ba za ku yi ake bai kabar sai in kun ga ya kai goshi ƙasa ta kwaye kusan kuyo ba a yin tarayya wani abu ya kawo mu yi ba ai zai sojira bi ba kai kawo sun kuyo to sahabbai dan cikan mutaba'a yace ɗayan wannan ruwa bukari rutu musulmi na rutu hadisan bara bin azim yace ko kai ba mu sun kuya sai mun gan shi ya kai goshi ƙasa tukun munhu to dukkan aikin sallah haka ne ana bukata kai mamu hey liman yayi wani aiki kai ka fara shi ma ko ku tarayya sai shi sa yake cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bi an sanya liman dan ayi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru in ya kabbara ku kabbara wa'iza sajada fasjudu in ya sujada kuma ku yi sujada wa'iza rafa'a farfa'u in ya dago kuma ku dago sai kuma ruwaya wadda ita ma man bukhari ya roto muslim ya roto haka asabul arba sunna arba akin nan sun kawo hadisin kenan abu dawud tirmidhi sai ibn majah wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار أبو هريرة رضي الله عنه كيتوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أما يخشى أحدكم شنز أينكو بازي جسو رمبا bai tsoron idara fa'ara a sahu ƙabalar imam bai tsoro idan ya ɗago kai kahin liman bai tsoron an yi ja'alallahur a saurin asiman bai tsoron Allah ya sanya kan shi ya koma kan jaki nan menene kenan tsananin haɗarin ɗaga kai kahin liman misali ne na rukuni guda kurin rigayen liman baka tsoro abinda zai kai uba hatta kai a shafe mutum shaye ta aka minta aka kan jiki kaga ka kuma jiki kenan amma da ka sabuwa da ta kenan wannan kenan ai hadarin abun da layin abun ya kai ana iya ma haka a mai da kanka kan jiki aw yaj'al Allah suratan ko ko Allah ya sanya surar ka surar jiki nan shu'uba da cikin ruwa cikin ruwa hadisan akwai shu'uba shine samu shakka shin cha yayi kasan magabata zuke suke da hattara ta ka azan wajen ka'awa annabi ƙarya ko sahabi ƙarya shin iya shakka shin ta yayi an yaji alallahu asau ras himar ko ko ta yaji alallahu suratul suratul himar shin ta sura ko ta ras shi sai ka duka lafazin shi dai ɗayan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam illa na ga wannan hafiz ibn hajar cikin fatawar bari ya kawo hanyoyi na waɗanda suke hanya ta hamad wanda yake an kama magana ba wannan shakka kuma abin da aka takaita rasa markin shi ne wadda babu magana shakka akan ruwaya wancan nan magana ta haɗarin kenan kuma cewa kenan yana yi wa amma haka duk da ba a yi ba nan suna kawo menene a sun jaki iyawa sun jaki bai da hankali balidi ne kai ma a sa maka wurin a ce duk wani wasa ne da Allah iya ya komi kai na kai ba kanka hada kuran mai kun shi Allah ce kan jaki wannan kai ba kanka hada kuran magana wani a to so za a sauya hankalin shi irin kullu jaki ko ko sura mutum ya za a sura mutum ya za a yi a sura dole hira ce kurin ka tsaya anan an ce malamai suna ce irin wannan abin na wa'idi in ya zo ka bar shi a yanda yazo ya yi tsoratarwa ba ruwan ka da dogon bayani annabi sai ya fasara ba kurin ta a canza fuskar fuskar jaki kurin ka tsaya nan tunbaka wani madogara wanda za ka iya caka zani ka shiga gida kuma kanka wala shi kenan kuran da bai ce an iya bai tsoron mai daga kai kayan liman a juya huska shi ta koma a sa huska ta koma ma'ana kan koma kan jaki shi kenan Allah shi zai make ni Allah wala wannan shi ne ruwayar kenan da kullum akwai hadarin daga kai aka kawo anan nan duka wani wuri kenan laihi ne rigayen liman kullum sai yakan yi mutum cikin kuskure misali irin ko rashin jin sauti wani abu mutum ya dago kai ka hilima ana samun haka nan ko kuwa irin da ake salla mutum ya zo ya salama maka hiliman lokaci wannan kudin za ka koma ɗan ka zamana akwai dai cikin sahabbai wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya jima a cikin sujada har tsoro ka bashi da ya dago kai ya ga hasan ya ko sai wani ya yi doki da annabi kakan ya doki da shi a yanar sarar maka nan yana gudun ya tashi yaren faɗi shi ne ke na jima cikin tsake a yaren da ke ne ƙaye ɗan sabka kai da goyi kada shi ke yi cai na mai kai na mai kai na ƙiyar legunan to ke na ka zaka kuma kuma ƙiyar legunan in taso kuma ka taso gaba to an ce a wani lahiya kama annabi salama ya wancan lahi a sahabai na wakai wani albaya annabi salama karantarwa haka kenan ana yi kenan shine hujjar ka wani abin kenan annabi sallama yayi da sahabbai sun yi kenan shine kenan aka daidai aka bai ba kada ko kada ka sujada sai ka lema a sujada sai ka maida shikenan kai daidai gubba ba kaul ba dai sai kuma anan man haqu bil imama waye ya kamata ya yi limanci mushkila ta zo ganin fil rigima ka ba ba ba rigima ta ladanci ita liman ko gurin mai kan limanci a yi takara a yi wa ita bala'i hada shi ce wasu ladan fara gare shi zaba a lokaci ga zaka zaka za a bada waya kuma da asalin can wata al'ada masu ma'aibanta limancin ladancin gaba daya shi kuma an ce malamina ce ladan ya hi liman lada ba ta wada hadisi ne ba ta wada ta kwanta biyu ta kace liman yayi ba wanda aka fata fata limanci ba ba ruwaya ta kala da limanci babu ruwaya ta kala da fatar liman kai limanci kaza ne kima fitina ta hadarin kai ba su da kwawa sai ce Allah Allah bai daga sallaka sama rudu ne mazan limanci bisu Allah bai daga sallaka sama amma liyadan ma cewa gobe kiyama shine wanda kowa tsawon wuya kuma cewa idan kira sallah duk inda sautin shi je gobe kiyama sai mai shida da icce da dutse da mutum da komi ya mace da gobe kiyama komi ya mace da gobe kiyama da dangane suna fatala kwarai wajen Allah ha? wanne a'a kai nan ana magana liman sallah gaba magana wancan shi shugaba gaba da wannan liman sallah wa zai hana wancan imam adil da wannan jagora gaba ɗaya ne wani zai hana ya kama ya karya ya kasa ya ba wani hana wannan ya kawai ladan sallah kullum kai ma an ba kudin kudin watiya a huli ɗaya kai ma sauki a baka da watiya wancan imam adil ana magana jagora ne ba bai shi sallah ba wanda jagoran sallah na al'umma ne gaba daya jagorancin al'umma ne gaba yake ne aka samu da shi ma mabiyi ne shi ma shi ma takan jiki ba kiran shugaba ne wanda zai ce ya jagoranci adalci wancan wanda yake jagorancin al'umma imam adil wanda ana ce in ya adalci wajen jagorancin al'umma mun shugaban kasa ko jiha duka shugaba duka balle shugaban kasa shine babban abun babban imam shine ake ni wancan amma liman malamai suna cewa babu nassin da ya kawo fadalar limanci illa ta fitina da hadarin ga hankali ka je san limanci amma abu illa yi abin da ake cewa shi malamai suna lura ne da cewa shi limamu a matsayin liman wanda yake jagorar inda zai da ikhlasi sa al'umma kan sallah da ya fahimta akwai ba a san abu amma abin ni nasti bai zo ba zahiri wanda ya ambaci ga fadala ga ladan liman shi ake magana ba dan ba da ba ko a ci ba da a ana ni ba nasin da ya zo ya ambaci ga ladan kaza ila dafin da ka dan Allah ko amma dai a ce ga nasu shi ne aka ce babu a rubuce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce bai lada ba ko kaza kaza ne a amma dai babu nasin da yazo da sunan shi amma ladan da mun bai ba tsakanin wannan ne ladan da liman muka ce ladan yahi liman samun fadala Allah shirye da mu yanzu nan zai kawo maka wannan magana da ya maka ta man haƙa bil imama wayi haƙƙin tantantar limanci sai kawo ruwaya wadda imam muslim ya rutu haka imam tirmizi haka imam abu dawud haka nasa'i haka ibn majah dai kin diddin suna arba kin sun kawo bayan bukhari bayan muslim haka suna arba sun kawo ruwaya ana abi mas'ud al-ansari qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما فأقدمهم سلما ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه نعم أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زع الله صلى الله عليه وسلم ياتي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله wanda zai wa mutane limanci wanda ya yi su karanta littafin Allah mana alkur'ani lanan abu ne wanda malamai na ta ce karatun qur'ani kurin karatu zunzurutu irin na alarama bai san komi ba na ibada ya kira kadai ko ana yin karatun qur'ani wanda domin yan wa an sani gaskiyar magana yanda sahabbai suke sahabbai suke bayani kan mas'alar kan mas'ala ta ta ta karatu aya goma idan suka yi ba sa hucewa gaba sai sun tsaya sun san ma'a- bayan haddace ta sanin ma'anarta kuma da ake da ita kenan ƙura'akin sabai na bane ba ƙura'akin su bayan nan bane ba makarantar sabai bayan nan bane ba su makaranta ne kuma masana addini ne to nan kenan dai ba da muhimmanci game da alkur'ani ya ce idan suka zamanto a cikin kira'a duk ɗaya suke fa'alamun bi sunna wanda ya yi su sanin sunna nan kenan sanin hadisi a ce kwace sanin ilimin a jimtana na addini matakin ko kenan na biyu fa'in kanu fi sunnata sawa in kuma daidai suke a sunnar fa'aqadamuhum hijira ta yi ba ma'ana haddasa ɗaya sanin sunna ɗaya ko ɗaya ne to wayewa da hijira idan fa'inkanu fi hijira ta sawa an kuma hijira duk ɗaya suke wajen hijira to fa'aqadamuhum musulman wayewa da musulunta a nan haka zai watarwa fa'aqadamuhum musulman ruwa musulun ha'a zo magana shekaru kenan inda ake kama magana shekaru sai inda komi ya zo ɗaya ya kama magana shekaru yanzu a ce wa harfa inta sunna bayan ƙura'an ɗaya komi ɗaya wa harfa inta sunna kenan ko kai da shi wa harfa inta ta waya saninta wannan kaga a nan za mu ga sharaɗa da yawa da aka sanar ta wai a ce he in ɗa ne ba bawa ba banda ɗan zina banda shege ba na ɗan zina kenan ba sun ake kawowa wannan magana ‘yan uwa mas'alar cewa bawa bai limanci mazhaba ce ra'ayi ne na mazhaba balle mazhaba ta malikiya dan shafi'iyya hanabila sun na gaba wallahi kan haka nan kuma abin da ya shahara yan waka ta kan malikiya cikin littayi na shirin mutamar na imamu zarkani ya ka mas'alar ma meye da imam malik ke cewa ka a sa dan da ba shi da uba limanci shi malik ba dai ba caye ba babu sallah ba za ka gane magana kamar ya ce malik ya ce ba malik da ya ce babu sallah an aka bi sallah abin da imam malik yake cewa ka a sa shi limami ratibi duk da kawai sun yi magana sun yi suka kan wannan magana me zai kawo wannan magana to amma sun ce imam zarkani ya cewa hatta wannan magana ta ka a sa dan da ba shi da uba a matsayin imam ratibi saboda imam malik ya wannan magana don kare halakar da mutane kada a sa mutane suka suka ko magana mara kyau ga shugabansu ga limaminsu domin an san mutane da magana kan matsalar idan limami ne kamar ya bijirar da kanshi wajen magana kanshi ya ce shi yasa imam malik ya yi magana kan limancin wanda ba shi da uba kai limanci ba dan ba limanci ba ko babu sallah an wai gudun ka a suka suka limamin wannan fahimta da ra'ayi na na malamai Allah ya kansa garta musu imam al-bukhari ya yi tarjama na bab imamatul abd wal maula baban limancin bawa da yantattan bawa shi mai ta hartani kasan hartani hartani mulmulka bu asalin hartani a cikin su a can hartani ana ne huru tarihi suke cewa asalin kalmar asalin ta hoto daga sabon yanci mai sabon kenan da bawa ne zama da shi ne hartani ba abu kuma abu da ke kurin ana wancan hartari ba bawa bane ba mana bawa ne zama da kina wancan hurun tarihi ke na sabon yanci na ga haka ne na ga can wajen ku wa ka ga masu abin ta ga wasu haka ne suna abin kalmar daga hurun tarihi ne haka hartan ya ka ya shi haka mu ne mace bawa ne sun bawa kuma abdu kun abdu yake bawa abdu kun yake to hatta bawa man bukhari babu yayi shugabancin bawa ko shi hartanin ya yi limanci duk ɗaya ne ya kawo ruwa da aisha radiyallahu anha tana da bawa mai suna zakawan zakawan iyawa aisha da 'yan gidanta limancin sallah har ta kai ma kira a cikin wannan tarawih ya ɗaukan ƙur'ani ya rikewa zakawan haka sahabbai su abubakar su umar manyan sahabbai sun sa wannan salim maula abin huzaifa a kuma iya masa limancin sallah to wa'annan su a zazanin bayan wa'annan kenan a ce bawa bai limanci magana ce daban sai a annan imam bukhari ya kawo magana mata limancin waladul zina ya kawo wal arabi wal gulam shi ya gaji ɗaya ne ya kasar layi guda ɗan zina iya limanci mai hana yi wa zai ce bi shi annabi ta yi ta hulta a ƙarar hukumin kitabillah kuma Allah ya cewa ina kan kuma dalla ta ƙaku wanda ya karamci a wajen Allah mai tsoron Allah kenan idan ko da ɗan zina ne idan ya yi karatu ya san addini saboda ku ya yi limanci an ga cewa ya ce wana ɗan waɗin da akwai abu da ya shahara cikin kan mutane an san aibu ne matsala ce ga rayuwa amma ana idan aka ce alaƙar bawa da Allah bawa na Allah da mutum akan bauta kusantin Allah da dabba da mutum da koyo da kowa bawa kin Allah shi bawa wannan yaro uwayen an da amsa za a adalci su ya shagun uwayen su shagun su shagun uwayen shi ba mai mai uwan na shagun ba ɗa ba su na shagun to yan wa shi kansu shagun uwayen kenan ko su ma shagun idan suka tuba Allah ya gauta musu ko wani suka yi zina suka aike shi su ma idan suka tuba ga Allah subhanahu wataala suka gyara aikinsu sai su shiga aljanna ba wani kula musulunci inda an tuba to idan wani idan adalcin Allah idan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mazinata guda biyu da suka yi zina suka yi iya ko suka yi da kuma shi haka kullum ya ce ba gafarta mishi wata ruwaya wani hadisi da ke mana tushe ba ma ta ifi ba wani ta gawo ɗan zina wai hadda bakwai wai musu ga aljanna ruwayoyi suna yawo kan mutane in kuma su da tushe ba ma ta ifi ba an kirkira su ne fabrike ne kirkire ne mudu'ai ne don kurin a tsawatar abu ma ba su tushe cikin da ibn albani ya kawo ya kawo maganin tare da mace ibn zina mizin walde ma'ana ma'ana shi ma'ana ruwa ya kawo ɗan zina bai da alaƙar layin wani shi wani bayan wani ayat ba Allah ya ce wala ta wata wata ukura ba Allah ya tabbatar da laihi wala ta zuwa wata wata ukura Allah bai kama wani laihin wani dan su qur'ani ne ya kawo a ta wata ruwaya yadda ka kawo wani ayat ba cikin sunan sayyidina albani sun zila kenan maganar nasin ƙwayen da sunna sun ture cewa wai wanda ya zo ta zina hukun ɗan wuta ne wani abu wani haɗa baka yiwu abin zalimcin abba wannan kada gana mana zalimci ne wani haɗa baka ne shi za ka ce a ba a bashi almika a bashi ɗiya kaza kaza ka a bashi ɗiya saboda ga matsayin abin wannan abu ne bai da tushe addini inna akramakum inda Allah ta ƙakun kuran wajen Allah kuran wanda ya tsoron Allah dan zina ne ya tsoron Allah da gebo Allah da kyau sai ya gan shi aljanna kai dan mai uba shari'i ma zan ka wuta makaban Allah akwai zai gaban shari'i to ko kai shari'i na makaban Allah ya kai ka wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira qurayshawa ya kira safiya kira abbas ya kira dish fatima ku yi dan cikan ku daga wuta kowa ta kai shi duk wanda ya bar hanyar Allah bane mai komai ko Allah ko kiyama istara musu kuma nar haka ce musu kowa ta kai shi kenan in wa magana wannan mas'ala masala ta jinsi ta asali tsakaninmu ne amma a wajen Allah shi Allah kurin nashi wanda ya tsoron shi ƙarƙashin wannan kenan wannan ake kawo hujjoji cewa ba wata hujja a shar'ance ƙur'ani ko sunna wadda ta hana limancin ɗan zina in ya sa addini magana kenan sai imam bukhari da ya bada wannan sai ka masalar mamatu ya ce wani bagi ɗan zina shi ne albagi ma'ana an karuwa amma zinaciya haka ya kawo duka kenan ɗanta ba abin da haka magana magana bawa da magana ita taba kawai hatta ba kawai in ya san karatu an ce kauye kauye ci jahilci me yasa ake ma da magana inkara limancin bawa ba kawai an san alata mutanen kawai jahili ne amma inda ba kawai kawai zai san addini da kyau kana kai dan mura hija ko sai ka sallah ko he maranci ba addini shirme ne me maranci sun san ilimi shine maranci san addini ba ba a zaman abu ba wannan kenan za a takaice da kenan wannan mas'ala da muke ta take kan mutane gaskiya mu da akan mu kurin idan mutum ya san addini a cikin koki ko da ko san bashi da uba inda kusan san addini ka kusa matsala ko daya iyayen ku limanci kuma shi ma ya dace yayi in shi ne akara ai magana laihi magana wai mara magana duk shi ne ce wannan me ga me ka sallama ga laihi me ga me wannan mu haka cikawa amma kuma sun sa suke baka ruhi ne amma ta suka sallah ba amma matsalan su matsalan mutane ta suke yi babu sallah su kuma hata maliki ta suke makaruhi ne wanda ba nan bai muzakunta sun dalayi wanda bai muzakunta ko innini makaruhi ne sallah kaga babu hadisi me ya alakar sallah ibadar Allah da magana muzakunta su annaban ma duka ma ga annabi haya ba shi ma a mata ko shi abu ne da shi to yayi isa yayi kin ba ayyuba ne ba ba ayyuba ne ba shi rashin alibi ko zuwa mata wani kuma ta haka zai ya ko ya mata jikurin iya misali kana alibi ne suke alibi ba sa aihuwa kuma suna kuma maza ne amma da ba sa aihuwa ba ko ga ce wannan eh iya wa kullun bayani mutum da kaza ne ko ya ce bai ta limanci ba dan ba ga ayyuba rashin aihuwa shine ba ba namiji ba wani abu ne sirrin na mutum adam iya shine bai aihuwa amma namiji ne to dama da gaskiya babu nassin da ya kawo cewa dan ba namiji bane ba kaza wai bai ba limanci dan bai musafunta gaskiya abu ne fahimta ta wasu kun su ma ta suke makaruhi a sa shi limami na yau da kullun suke cewa Allah ka mu gaba daya shi da nan sallam ga abin da ya jero wanda ya karatu an karatu yanzu daya wanda ya sanin sunna ba an sunna abin yanzu daya sunna sau daya wai hawa hijira inda lokacin hijira ne kuma ta wahara kanta sunna kai da shi fara shiga cikin sunna don magana ɗaya ce in kuma nan aka zo za a yi magana ce bayan hijira magana musulunci kuma ya kawo wala'i umman na rajula rajula fi sultani kadda mutum ya jagoranci wani a cikin inda yake iko ka zo gidan mutum ka zo gonan mutum ka zo inda mutum ke iko to kakka mai limanci wala ya kawo da bibiyar ta karamati kakka zamana fi beti alata karimati kaka zamana a gidan mutum kan huda ta musamman ta mai gida da ake kaka ana shin ta musamman ta mai gida ka yanzu ka zo kullun ka zama dan ka zo gida ko da abokin ka ne ko gidan ilwaka ce kullun ka zama kan shin huda mai gida ba a zama kan shin huda mai gida ta musamman sai yin shi ce a to zamana ba lai illa bi zin to nan magana shugabanta mutum a gidan shi ko a gonar shaka ne amma abin da ke magana akwai bambancin irin da muke yi kamar da hamadu shakir cikin ƙwalubuli fi aktar musulun na mamu shakir na ahmad shakir na mashahur hassan kai mashahur hassan allah jikin shi duk da ran shi amma ba mutuwa bai don gaje mashahur littafin da ƙwalubuli fi aktar ya kawo kurakurai da ake a cikin sallah sai kawo irin wannan akan bangaren limanci yana idan bako ya zo gari ko nuri a ce a sa bako sallah ya jago don shi bako ne tun abin ya saba ma sunna ta sahabbai magabata lokacin sahabbai in ba amir mulmuni ba shi ne amir mulmuni na shi din da ya shugaba ne amma haka kai kowane nan kana sahabi da mai ilimi ya zo gari sahabbai ba su jagoranta sallah suna cikin bulaguro su jagoranci yan gari ka zo masallacin gari da liman da komi ka ce kai ka zo ya huta ka shiga ya ce ya saba sunna ba ko zo shiga sahu in sahu zai bi bai ɗau duk ilimin shi duk ilimin ka da ka zo garin mutane ka zo balagoro haka misali ka ba sahu gurin baka hudu limamin kai ka shiga ya ce wannan ya saba sunna duk da ana yi wuri da yawa ce amma kurakurai na kamata ce a gyara su kurin bako duk ilimin shi in yanzu daga wani gari in dai ba shi aminu mun ne gaba ɗaya ba wannan kurin he ba sahu ya shiga layin sahu ko sai tasta yin balagoro ya ce wafi hadal hadith cikin wannan hadithin da ya gabata anna sahibar dari wal imamar ratib wa na'uhuma a haƙu bil imamatin magarihima illa an yi adana lahu mai gida ta wannan ruwa da ta gabata za mu kenan ashe mai gida da liman ratibi na yau da kullum da makamantan su suka cancanta limanci akan waninsu da ya zo sai ɗan su suka ba da uzini wannan ba magana saboda nasarar ya ce walayi umarnar rajul rajul fiye bisa tani ila zuwa bayani zuwa ƙarshen bayani kada mutum yin shugabanci mutum inda yake iko sai da uzinin shi kan wannan ne ke yi maka uzini duk da wani uzinin mai magana akan haka bulaguro daban ne na ce karantar sabai kakka mutum gane magana ana wace da uzininka to uzinin su sahabbai su suka da wannan ruwaye amma bai cikin sunnar su sahabi ya zo gari yahudu limami za ta biya shiga shi aka tafiya cikin sunan ba su haka su wannan anguwa ka je gidan wani kokain a nan kai ma ka zo naka wannan amma haka ku zo da ake na bulaguro bai dacewa sai imamatu sabi nan kuma limancin karamin yaro wanda shi ma za mu ga bale a malikiya iya cikin sharaɗin limanci ana kawo albulu balaga ta mana za mu kishi duk da akwai sabani mana za mu ga nassan hadisi karara wanda wani yaro ya limanci ya wasa bai limanci sai ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka abu dawud haka imam nasa'i an amr bin salama qala لما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بسلامهم وبدر أبي قومي بسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا بن ست أو سبع سنين عمرو بن سلمة كبار labarin cewa lamma kanat waqatu ahl fatah lokacin da aka yi yakin bayan an bude makka ba da kullu qawmin islamin kasan da yawa laraba da yawa da annabi ya bayyana sun ci ku kyale shi kakku yaƙe shi kakku ga dama da shi mu jira mu gani in annabin gaskiya ne in ya rinjaye mutanen shi ya zama ta kawo addini ya kawo komi ya rinjaye mutanen shi kenan Allah ya yi san shi akan kenan shi na kware ya mu shiga da ya suka suke jira suka me za a yi to da aka ka tan bude maka annabi ya lalasa ya maka ya kama maka hannun shi ta ce eh kenan shi ne kullum gaugawa ya aka tazawa aka tazawa yace shi yace da aka aikin da aka fatau yace badara kullu qawmin bi salamin sai mutane kowa ya ake gaugawa riga-riga don ka musulunta ka gana kamar yanzu amma ka shiga layi da mun gadi a ƙwarishawa ta kaiwa ɗan kawai ɗan kote ya ce wa badar abi ƙawami islami ni kun babana a garinmu shi fara zuwa ya ce babana ya fara zuwa ya musulunta ya jami'an annabi salama shi fara zuwa ka ta ce falon makarar da babana nan mahalisha ake magana da babana ya dawo ya ce ƙali sai ke ce mana ji'itukum wallahi min inda nabi sallallahu alaihi haka yace baba yace mana na zo muku yace na rantse da Allah na zo muku daga wajen annabin gaskiya eh annabin gaskiya nan bayan da bayani to yanzu biye yake so anan ya kawo magana yace a cikin magana ya ce mana sallu salata kaza fi na kaza sun salat kaza fin kaza mana ku yi sallar azhar misali asuba daidai kita alfajir azhar da zawal ki ga musu ga musu salloli da lokatayya da sunan su to da ya ga musu salloli da lokatayya da sunan sallolin da inda ake yin su yace to wannan sallar da aka ambata fa idza hadaratus sala in lokacin sallar yayi falyu'addin ahadukum annabi ce musu ɗayan ku ya mu yi kiran sallah a garin kenan wale ummakum a kasarkun ƙura'anan sai ku diba wanda ya sanin alƙur'ani ya muku limanci ya ce haka annabi gamsa zama ya ce to da aka yi wannan magana fa nazaru a garinmu da aka zo sai aka diba waye a kasarkun ƙura'anan ya ce falam yakun ahadun a kasar ƙura'anan minni da aka yi a garin gaba ɗaya babu wanda ya yi na yawan harda yace lima kuntu atalaqa min rukban dan shi iyan duk wanda zo ga madina ya labarin kaza me kaza ban kaji yo heji heji he rike ya ya tare ya tare an fita kiyan kan hanya ya tare ko in ji an ya ga mushi ya dace iya ji iya rikewa iya rikewa ashe kayan ji ashe ya ke dewa da ga zaka zaka mai kauya gaba daya shi da masha Allah ya dauki dewa shi kuma yaro ne karbi yace da aka diba babu wanda ya hini sanin alqur'ani faqaddamuni bayan aidihim suka sa ni a gaba nake musu limanci wani abin sittin a wasu ina ɗan shekara shida ko bakwai bakin da bakwai ne dai shida ko bakwai yake limanci ina abin abin kirma abin shekaru ba ne ba gana magana shekaru komai dole ne da ƙur'an da komi ga ƙur'an ga sunna ga waye a ce waye zama dattijo ana shiga dattijo amma ba wani dattijo ba da ya auna halin ya ce a wani halin ce ni ne ɗan shekara ni ne ɗan ƙur'ani hautar ruwa cikin sulbu kai ka ruwaye yace ina wannan limancin wata rana yace ina da ɗan kaya na in na duka sai a ga sarki na iya limancin yace in na duka ce sai wata mutace kai Allah ku wannan limamin namu ku ko wannan limamin namu kuma ta Allah yace wata mutace Allah ku wannan limamin namu are minister shi amir karama sai lai wannan kayan da aka mace ba kayan da rashin da ina wurin ciki kwarai aka wannan kayan suna kayan da saba kamar kwamfale na sallar na lima aka bi kayan limanci kwarai ce na wurin ciki kwarai da samun wannan kayan kenan gare yaro ne yaro ne karami kuma shi ne jagoran sallar shi na ce da wani abu yawo kana a nan banza ala yana dare kuma na saɓo ne shi ne hujjar wannan malamin ko imam bukhari da kare da babu na musamman kan wani masala kenan yaro indiyan maizi yaro ya ce ya shiga hankalin shi yaro wanda ya waye hankalin shi ya shiga hankalin shi wanda shekara bakwai zuwa takwas yaro ya shiga hankalin shi kenan yana iya limanci inda cikin hankalin shi yake ba har an sala ba ya gudu tsere inda ya tsaya sallah kare da shiga shiga wasa ba wannan shine kurin hujja ta imamatu sabi kenan yaro karami in dai aka diba tsakani ga Allah shine ya zama cancanta to yana ilimanci sai iqtida'ul muftarid bil mutanaffil wa aqsuhu maganar mai farilla yayi koyi da mai nafila ko ko mai nafila shine akasuhu yayi koyi da mai farilla shi ma zaka muna cikin mazhabatan malikiya ya ce sai an samu ittihadin niyya da ya an samu niyyar mamu da liman sallar ɗaya ne a guda in ba ka babu sallah ko to za mu ji magana cewa ana iya yi sai ya kawo ruwaya wadda imam al-bukhari ya roto haka muslim haka abu dawud haka imam nasa'i an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna mu'adh bin jabal kana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma yarji'u fa yu'mu qaumahu jabir abdullah ke cewa mu'adh bin jabal ya kasance iya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yarji'u zai koma gida bayan sallah fa ummu qawmu yawa mutanen shi limanci karshe ya farla shakari maganar hujja kenan mai farilla mai nafila shi ya farla kare zai ta ungosu kenan tashi nafila ce su kuma suna jiran shi su yi sallar farilla kai har wata rana wani kisa sanan na shahararra wanda kan shi ne ma abu labarin dogon hadisin ya zo mazumin jabal in ya salla a nan madina to wata rana sai ya yi dare don dare maki mai ka yi shi in gosu da dare ya yi shi na wata rana da ya je ya shiga salla ya ja bakara wani yaro cikin sahu ya ja da baya ya salla shi ya cika ta yi shi ya ja hau dabba shi da kuma shi ta yi shi kurin ya ga abin ya mai tsawo kurin ya ja da kuma shi ta yi shi da aka yi salla aka ce mu'az kaga abinda wani yayi ana sallah kurin ya cire shi ya tace shi ya tuba munafiki ne kaga mutane a munafiki ne gurin kusan mutane cikin makon mutane kuma sai aka ji ga ma yaron mu zai ce maka munafiki ne kai yau ya fara aka ce aka bashi labari mu zai ce maka munafiki shikenan da sai aka kowa ji annabi ya ga annabi aka kowa sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ya ce ya rasulullah mu'az yawa mu'az ka ƙara cewa ga abin da wani wannan yaron ya ana sallah ce yi ya tafi shi ya hawa dabba shi ta yi shi ana da ƙasa sallah ba ya ce kai yaro haka kai kuma me yasa ya aka yi haka yaro ya aka yi ana tambaya ki ka tambaya mutum me yasa ana ana sallah ka cire kai ka tafiya ka yaro ya ce ya rasulullah mu'az iya zawa wajen ka yi sallah ta isha kuma ya dare shi ne ya je unguwanmu bayan muna jiran shi da ya je kuma ja dogo sallatarwa ya ja bakara shi abin ya mun tsawo na huta na sallata na tayyata ya ce kai yaro sallar kai da kai taka mai kai ita na karanta fatiya na roƙi allah aljanna ana matsarin allah da gidan wuta shi ne na yi ya ce ya rasulullah ina banka sallah ko kai ko mu'azu ina jin wata dandana mana gunguni kuma gunguni mai dandana abinda baka jin abinda kajin sauti ba maka gane abinda ake wudi ina jin kuna wani sauti ban na gane abinda kuke wudi me kuke cewa na ga ce mu ce haulaha nudandin mu da ta mu nan ne tsakanin neman aljanna da tsari ga wuta nan ne mu da ta mu mu da mu'azu an ce adam me adam salama tambaye shi me ta me yake cewa kun iya fakan fatiha wani shi imam ka kama albani yake kawo hujja cikin sifat salatul kishi cewa halittin sallah ta yi idan a karanta fatiha kaɗai ma ta yi akan wannan ruwa ce ta fata ko yake ya addu'o'in shi kuma da akwai ruwa cikin sai musulmin ta abu huraira ta wanda kansa fata ta san mishi illa wanda ƙara ƙara lada ne shine wannan wani hujja cewa ba wata kabdin kafar sura balle da mantuwa kan wani hujja ce imam muslim imam nawawi ke mana cikin sharh muslim da yake kenan wa taka ce dai anan mu'adh ibn jabal anan annabi ce mishi atulud an takun fatana ya mu'az ya mu'az tulud an takun fatana ya mu'az kan ka zama to mai fitar mutane mu'az annabi yawa mu'az fada kan ka zama to mai fitar mutane haka sa sallah mutum ya bar sallah annabi nan wa fada sai wa mu'az ibn jabal fada ta dogo sallah da ja ga dare yayi ka ja bakara kai ma abin kai dole in ka karanta masutul a'la da suratul layl da shamsu wa duhaha su kanta sun annabi kanta sun ishe ka na me ishara kan suratul ala sauransu suna kanana suratul ala da shi annabi kanta sun shikenan shikenan kada anan me kenan to na anan me hujja mu'az ibn jabal ya yi sallar farilla ya kare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya je ungosu yawa ɗan ungosu sallah su suna farilla shi iya nafila shine hujjar mai farilla mai nafila ya ja mai farilla sai wa an yazid bin aswad أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في نات المسجد فدعا بهما فجاء بهما ترقد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يسلم فليسلم معه فإنها له نافلة وانا رواية أبو داود يا روتو هكا إمام النسائي هكا إمام, هكا إمام النسائي يا روتو رواية جاء يزيد بن الأسود كي يتشوى يا سلا ترى مزان صلى صلى yace ya wani sallah iya gulamun shab iya yaro matashi lokacin bai mana gaba amma a takaice kayan mu zo mu ci gaba da nassin wannan yaron sallah da yayi yace an yi sallah an kare sai ga wasu matasa wani ga su mutum guda biyu a gefen masallaci a tsibi sallah ba sai annabi ce to wannan aje a kawo su da aka kawo suna karkarwa suna karkarwa sai gana ba za yi yace me ya hana ku yi sallah tare da mu fitar sallah mun yi sallah mu a gida yace aka fara haka an kuka yi sallah ku a gida sallah gida an ka zo masallaci kai ko liman ka bi liman ku yi amma ka sa ta nafila na ka ake nan kullum farilla ta farko ta farilla dan kuma su ce wani kai ta farko ka saba liman wannan kai ka zaɓi daya ko ka ba Allah zaɓi shi Allah zaɓi daya haka suka ce mukin markiya Allah zaɓi daya haka suka ce haka suka ce Allah zaɓi daya kai da kai kai biyu Allah zaɓi daya a wannan ta biyu ji nafila kuran kai ɗaya kai ta da liman kai kullum ta farko guda ita ce farilla ta biyu nafila ce kuran wannan shine sai an dawo sai sai mu karanta hadisin kuma fasara insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh